أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا لهدي daya ga watan shida hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1441 wanda ya daidai da 26 ga watan daya miladiya 2020 haihuwar annabi Isa ɗan Maryam alaihi salam muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a satin da ya gabata mun tsaya a aya ta ɗari da hamsin da uku zuwa aya wato aya ta ɗari da hamsin da biyu zuwa aya ta ɗari da hamsin da uku a cikin suratul an'am a shafi na ɗari da arba'in da tara a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan aya ta ɗari da hamsin da uku zuwa ta ɗari da hamsin da hudu muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora cikin wannan karatu da za mu gabatar, Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi kyakkyawan ƙarko, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar Firdaus ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya. Alaramma Malam Usman Allah ce sun ma'atai na Musar Kitab.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون
Allah subhanahu wa ta'ala ce sun ma'atai na Musa alkitab, sannan muka ba annabi Musa alkitaba littafi, sun ma harafi ne wanda yake malaman luka suke cewa yufidul af ma'attarahi, in an ka kawo sun ana nufin abun ya an haɗa shi da juna, amma kuma akwai tazara shi ne attarahi, an gane ko? To, wato, wato tarahikin nan kuma sun kace munqasimun ila qismaini akwai at-tarah at-tarahi fi zaman akwai at-tarahi fil akhbar in nace jaa muhammad thumma ahmad yana nufin sai da ahmad yazo an samu wani dan lokaci kadan sannan kuma wato wancan yazo ma'ana thumma tana nufin bayan wancan yazo amma al-wawu wato al-fa'u tufidu al-atfu ma'a at-ta'qib ita fa'un in an kawo ta ana nufin sun yi tarayya a cikin wannan kuma wancan ya gabaci wancan sannan amma babu tazara tsakaninsu ja'a muhammad fa ahmad muhammad ya zo sannan ahmad ya zo amma ba da wani lokaci mai tsawo ba amma in an ka ce ja'a muhammad wa ahmad to alwawu tufidu al'af la tufidu tartib in nace ja'a muhammad wa ahmad tana yiwa muhammad ya zo sannan ahmad ya zo sannan tana yiwa ahmad ya zo sannan muhammad ya zo tana yiwa akwai jinkiri tsakankaninsu tana yiwa kuma babu lokaci mai yawa sai dai malaman lugha suke cewa at-tarahi kullum bi hasbihi shi tarahin nan kowanne yana da nashi in an kawo fa kai tsaye ake nufi to ana nufin kowanne abu yana da alaka da abin da yake da alaka da shi ma'ana in an ce fa Ahmad zuwan wani da wani an san abu ne wanda bai ɗaukar tazara mai yawa to amma kuma in wasu abubuwa ne waɗanda akwai lokaci mai tsawo to ba za a hankalta ma lokacin mai tsawo ba za a kalli haɗuwarsu ne alam tara anna allaha anzala minas sama'i ma'an fatusbihu al-ardu mukhdarra baka ga Allah subhanahu wata'ala ya sabkar da ruwa ba fatusbihu al-ardu bai ce thumma tusbihu al-ardu to kaga kuma ba wai da an sabkar da ruwan ba shikenan tusbihu al-ardu mukhdarra amma saboda alaka ne babu wani abu tsakanin saukar da ruwan da wani abu shi yasa aka kawo wannan fa'un din mun fahimci wannan da kyau ko saboda abubuwa ne masu muhimmanci to wato ita wato ita ko wawul la tufidu tartib wallazina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama kaga sai an yi qiyaman sannan ayi sujjada ko ba haka ba to ita ko summa ta'ti lit tartib fil akhbar wa ta'ti lit tartib fil azman yana yiwa wanda aka kawo idan zamani ne to wannan ja'a muhammad summa ahmad zamanin muhammad na zuwa ya gabaci zamanin ahmad amma in labari ake bayarwa to wani lokaci ba ta nufin haka wani lokacin tana yiwa wancan labarin ya zamanto shine na farko ko wancan labarin ya zamo shine na biyu misali malamai suke bada labari a cikin suratul balad Allah subhanahu wata'ala ce falaqta hamal aqaba wama adraka mal aqaba fakku raqaba aw it'amun aw taqra aw at'ama ta Abu Amr ibn al-Ala wato au it'amun fi yawmin dhi masghaba yatiman za maqraba aw miskinan za matraba thumma kana min alladhina amanu sannan ya kasance daga cikin wanda suka yi imani to imani ake farawa ko ko aiki ake farawa to nan tartibu wato azzikri ko kuma at-tartib wato fil akhbar shi yasa malamai anan suka kawo maganganu da dama ya akai aka kawo al-wasaya al-ashara waɗanda aka ba annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam sannan aka ce sun ma'atai na musal kitab alhali ko a taura ta gabace alkur'ani wajen sauka mun fahimci wanda da kyau ko waɗansu malamai suka ce za a ƙaddara wato za a yi askin shi ne akan atlu kenan sun ma'atlu wato anna atai na musal kitaba sai ya zama to matsufi ne akan shi don saboda ma'anar ta shi waɗansu malamai suka ce a'a ya kamata a ƙaddara ƙul ثم قل آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن waɗansu daga cikin malamai suka ƙaddara fi'ili na akhbarna thumma akhbarnakum anna ataina Musa alkitaba tamaman ala alladhi ahsan Imam az-Zamakhshari yace cewa a'a ma'tufi ne akan wasaqum bihi kenan yana daga cikin abin da Allah ya muku wasiki thumma ataina Musa alkitaba yace to wani yana yiwa yace a'a to ai ba da littafi ya gabaci wannan wasiya da aka yi sai ce a'a waɗannan wasayil ashara Allah tun daga farko yayi wasici da su ai wasainakum ya bani adama qadiman wa hadisan thumma a'zamu min dhalik anna ataina Musa alkitaba duk da yake wannan bayani nashi yana da nisa mun yi muku wasici ya ku bani adam waɗannan wasaya tun daga annabi adamu akwai su tabbatattu ne ba a shafe su ba suna daga cikin usulul shara'i sannan kuma muna ba ku labarin mun ba annabi musa littafi kenan sai zaman to ba a tsufi ne akan abin da ya gabaci annabi musa wanda aka ba shi littafi waɗansu kuma daga cikin malamai suka tafi cewa a'a an cewa wahabna lahu ishaqa wa yaquba ko ba haka ba to sun ma'ataina musa kitaba domin ba da ishaq da yaqub sannan kuma aka ba musa littafi kina yana matufi a kansa wannan dai maganganu ne daga cikin da maganganun da malamai suka yi wallahu ta'ala a'lam thumma ataina musa alkitab sannan muka ba musa alkitaba littafi al wannan ana kiranta al-ahdiyya duk cikin alqur'ani babu inda Allah ya kira annabi musa ya ce ya bashi at-taura sai dai ya ce ya bashi alkitab littafi cewa at-taura a kira ta a ce ita aka ba annabi Musa ba a kira ba amma sai malamai suka ce bi ijma'il ulama in an ka ce al-kitab wato in dai Musa aka ce an ba littafi at-taura ake nufi al-kitab malaman safa suka ce fi'alun ne bi ma'ana maf'ul kitabun ne bi ma'ana maktub abinda aka rubuta an gane wannan ko to wannan ijma'in na malamai shine malamai suka karkasa shi akan ilmomi daban-daban in an ka ce ijma'i shine malamai suka ce ittifaqu مجتهد الأمة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على أي أمر كان إن أنت واتو إجماعي أكي شروع بأتينا فقه با بأتينا تفسيري با to shi ne ittifaki na mujtahidi waɗanda suke ijtihadi malaman da suka kai za su tsaya was'alar da babu nafsi su fitar mata da hukunci mujtahidil umma kaga jahilai ba su shigo ba balle wani ce tunda an ce ijma'i duk musulmi su sun yi ittifaki a'a shi jahili wanda bai san ma inda na siyasa ba gaba ba yau shi za a yi ijma'i da shi ko ba haka ba ba'da wafati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam bayan mutuwar manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam kenan ba a yi ijma'i manzo yana da rai domin lokacin nassi zai sabka ya bayani abin da ake ciki na hukunci fi asrin min al-usur cikin wani zamani daga cikin zamunna ba a keɓance wato ijma'i ba sai wata al'umma daga cikin al'ummomi a kowane karni yana yiwa a yi ijma'i ala ayyi amrin kana akan kowane al'amari ne sai a yi ijma'i akan shi to wannan shi ake al-ijma' mutlaqan to ijma'in nan ya kasu biyu akwai as-sukuti akwai as-sarih in an ce as-sarih shine abin da aka taru malamai suka yi ittifaki akan sa in an ka ce wato as-sukuti waɗansu ko da yawa daga cikin malamai sun tafi akan wani abu ko ko wasu malamai sun tafi akan wani abu sai waɗansu ba su saba musu ba to in sun san da zancen kenan ya nuna sun yarda sai zama to al-ijma' as-sukuti akwai sabani wancan na farko hujja ne ana kafa mishi hujja da wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin yabbi hanyar waɗanda ba mu'minai ba kenan abinda mu'minai suka tafi akan shi na ijma'i to sukuti din suka ce waɗansu suka ce wato hujja ne waɗansu suka ce a'a ba hujja bane sai in duk malamai mujtahidai sun san shi kuma babu dalilin da yasa ko na tsoro ko na abin da ya kama da haka ba su saba mishi ba wallahu ta'ala a'lam sai al-ijma'u fi tafsir in an ka ce al'ijma'u fi tafsir suka ce ittifaku mufassiril umma kaga wannan na tafsiri ne malaman tafsiri su yi ittifaki fi asirin min al'usur ala ma'ana ayatin au ayatin su yi ittifaki akan ma'anar wata aya ko ku akan ma'anar waɗansu ayoyi to wannan al'ijma'u ɗin ana samun sarih fil alfaz lafuzzan alqur'ani malamai su yi ittifaki akan ma'anar su kaza ko ko ma'anoni waɗanda ba za a fita a karkashin su ba wannan ijma'in na tafsiri abu ne wanda ba a cika dirasa akan shi ba an fi wato bincike akan al-ijma' na cikin usulul fiqh to sai malamai suka ce idan yazo cikin tafsiri yana da hali guda uku ma'ana shin ya halatta bayan malamai sun yi ijma'i muzun ya fitar da wata magana bayan karkashin ijma'in koko bai halatta ba sai malamai suka ce to idan ya kasance an ya taraddada al-khilaf an gane ko min aqwalin muayyana la yutasawwaru ihdathu qawlin jadidin ma'aha idan ya zama to malamai sun yi ittifaki wato ma'ana khilafin da suka yi bai kai inda wato ma'ana mutum shi fitar da wata magana sabuwa cikin tafsiri an gane ko idan ya zama to bai yiwuwa a samu wata magana sabuwa daga cikin magana bai yiwuwa a samu ƙari kamal khilafu fi ayatil aqida kamar sabani cikin ayoyin aqida duk abinda zaka yi bayani akan shi akan aqida salaf sun riga ka to wannan malamai suka ce to wannan bai halatta mutum ya kawo wata magana sabuwa duk da yake sabanin salaf sabani ne in dai sahabbai ne busu sabani akan aqida ba sai al-ikhtilaf fil ma'na wannan ya fassara da wannan lafazi wannan ya fassara da wani lafazi ma'anar ta zo guda amma ba sabanin sabani a cikin aqida sai dai wato al-ijtihad da kuma wato al-masail na fatawi abu na biyu suka ce ihdathu qawlin jadidin la yunaqidu aqwal as-salaf bil kulliyah mutum ya kawo wata magana wadda ba za ta warware maganar mutanen farko gaba ɗaya ba amma tana saba ma waɗansu to wannan babu matsala an gane ku tun da wani ya saba ma wani daga cikin su kaga babu ijma'i to ana iya a samu wata magana ko ko kai tarjihin wata magana daga cikin maganganun su na uku suka ce ihdathu qawlin jadid yunaqidu aqwal as-salaf bil kulliyya mutum ya zo da wata magana da ta saba malaman farko gaba ɗaya istinbatin da zai yi ko wata ma'ana wadda zai kawo to shi kenan wannan ba za a yadda da shi ba don bai yiwa ka fi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanin tafsirin alqur'ani kuma ka fi sahabbai sanin tafsirin alqur'ani ka fi tabi'ina sanin alqur'ani ka fi tabi'i tabi'ina sanin alqur'ani ka kawo ma'anar da ta saba ma'anar su amma wannan bai hana kai istihadi saboda kowane zamani yana da waɗansu mas'aloli ko kuma wasu fannoni na alqur'ani amma kada ya saba ma maganganun magabata mun fahimci wannan da kyau ko to shi yasa irin wannan abin wani sai ce to dan mi ma malamai suke yin tafsiri a wannan zamani ai an riga an kare tafsiri a ibnu jarir at-tabari ko da yazo ya iske akwai masu tafsiri da ana itimadi ne akan abin da malaman farko suka faɗa kawai shi ba zai ya rubuta tafsiri ba bayan shi kuma malamai suka suka rubuta tafsiri rubuta tafsirin wani lokaci saboda wani fanni zaka ba karfi wanda kace ganin akwai buƙatar ka ƙara faɗaɗa bayani wani lokacin saboda zamani ya canza alkur'ani kuma na al'umma ce gaba ɗaya sai ka yi magana da yankinka koko da zamanin da kake ciki don ka fiddo waɗansu ma'anoni ina fata an fahimce ni sun ma'atai na musal kitab ijma'i ne dai ni an ba busa littafi shine a taura tamaman alalladhi ahsan tamaman ya zo mansubi to me yasa ya zama to mansubi domin in ya zama to marfu'i an san ana harawa da almarfu a ce muhammadun jalisun mubtada ne shikenan in kuma ya zama maksur da jarra sai an bi dalilin da yasa aka yi masa jarra in ya zo da nasba sai an nemi dalilin da ya sami aka yi mishi wato nasba amma rafa ma ja'a ala aslihi la yus'al sai waɗansu malamai suka yi i'rabin shi maf'ulun li ajlihi an gane ko in an ce maf'ulun li ajlihi wanda dan shi aka yi talabtu ilma talaban li mardati llahi talaban kin na maf'ulun li ajlihi ne dan neman yarda Allah sai suka ce fassara sa li ajli tamami ni'matina alaihi saboda ni'imar mu ta cika a gare shi ko mun cika ni'imar mu ga annabi Musa waɗansu malamai suka yi i'rabin tamaman a matsayin halun mu'akkida an gane ko kenan ma'ana matsayin hali ne ta littafi waɗansu malamai suka ce a'a yayi niyaba ne akan masdar thumma ataina Musa alkitaba ita a tamamin to tunda an shafe ita'an sai aka kawo shi a matsayinsa waɗansu kuma malamai suka ce a'a hali ne na fa'il thumma ataina Musa alkitaba mutimmina an gane ko kenan muna masu cika ni'ima ko kuma ataina Musa alkitaba hali ne na alkitab maf'ulun bihi kenan wato mutamman littafi ne wanda yake cikakke wadansu kuma suka ce a maf'ulun mutlaq thumma ataina Musa alkitaba kenan atmamnahu tamaman ana ita atmamnahu itmaman ko a saban masdar a ce atmamnahu tamaman muka cika shi shi littafin cikakke ne tamaman alal ladhi ahsan wato cike wanda yake ba ragowa a cikin sa alal ladhi ahsan ga wanda ya kyautata allazi ismul mausul ne wadan sun tafi cewa nan allazi ismul mausul ne alallazi ahsan wadan su malaman tafsiri suka ce allazi nan masdariya ce in an ce masdariya ita ce wadda ake hadawa gaba ɗaya da ismul mausul da fi'li don ko da suna dan a samu masdar an gane ko ko da fi'li misali in an ce alallazi ahsan da fi'li kenan ba da suna ba ala ihsanihi akan kyautata wadda yayi to tamaman alallazi ahsan suka ce muta'alliqun ne shi tamaman yana da alaka da alallazi ahsan tamaman cike alallazi ahsan ko ya zama to sifa ne gare shi in ya kasance masdar tamaman alallazi ahsan ga wanda ya kyautata ahsana ai fi'li madhi ne ko ahsana yuhsinu ihsanan wadansu kuma suka ce a'a ismu tafdhil ne kenan ahsanu muhammadu ahsanu min hasan to kaga anan da ismu tafdhil da kuma wato abin nan fi'ili mazi sun yi tarayya don wani lokaci wato kalimomi sai su zamanto suna tarayya da juna kina in muka ce tamaman alallazi ahsan cikakke ga wanda ya kyautata in fi'ili mazi ne ko kuma tamaman alallazi ahsan cikakke ga wanda yake shine mafifici a cikin al'ummarsa domin haka ne fasara za ta bambanta ahsana ko fi'ili madi wato da fi'ili madi da fi'ili mudari'i suna kamancece ne a wani lokaci da ismu tafdil nan fi'ili madi mun same shi kamar yadda zo a cikin shatibiyya wa aghna ghana'an wahiban mutafaddila aghna ko ya zamanto fi'ili ne madi ma aghna anhu maluhu wa ma kasab ko ya zamanto aghna min kaza wato sai zamanto ismu tafdil haka fi'ili mudari'i yana kama da ismu tafdil a'lamu na sani kuma a'lamu min kaza na fi sani daga kaza ko ba haka ba ko na fi wani sani misali to sai ce wa a'lamu min Allah ma la ta'lamuna kaga nan baka cewa na fi sani ga da Allah sai daga ce na sani daga Allah abinda baku sani ba dan in kace kafi Allah sani ka kafirta kun fahimci wannan da kyau ko to sai dai an bincika dan qadaya ne wanda suna da hatsari wani lokaci ko ya zama to fi'ili madhi ko ismu tafdil an gane ko siyaki shi yake bambantawa tamaman alal ladhi ahsana in ya zama to fi'ili madhi ne to fataha shi tana asali in kuma ya zama to ismu tafdil ne to an ce ala ya kamata a mishi jarra to saboda mamnu'un min as-sarf ne shi ko mamnu'un min as-sarf in ba ya zama to akwai alif wal lam ba a gare shi ko ba a yi idafar sa ba to ba za a yi mishi kasra ba a ce alal ladhi ahsani inda an ce alal ahsani ina fata an fahimce ni ibnu malik yace wa jurra bil fathati ma la yansarif ma lam yudaf aw yaku ba'da al-radif akwai qira'a shaza شاذا ثم ثم اتينا موسى الكتاب تماما على الذي احسن to in mun ce ala alladhi ahsan in mun dauke shi wato da rafa sai mu ce huwa ahsan an shafe huwa an gane ko khabarin kinan nan mutada wadansu kuma malamai suka ce tamaman ala alladhi ahsana aslin shi ala alladhina ahsanu ne sai aka shafe wawun tana istiz wato istiza'an bil kasra wato bil dhamma lil haraka ahsanu tunda an ji dhamma to wawun kin ahsanu sai a shafe ta wani lokaci don dhamma ta nuna maka an shafe wawun sai ya zama to in mun ce shi annabi Musa alallazi ahsan mutun guda amma in mun ce alallazi ahsanu an shafe wawun alallazi ahsanu ga waɗanda suka suka kyautata kenan da annabi Musa da kuma mutanen da suke bayansa dan haka kyautatawa kuma me yasa kamakunta kyautatawa hal jazaul ihsan illa al ihsan amma dan adam wanda yake kyautata masa musamman a wannan lokacin shi yake cutar ma cuta ma wanda yake kokarin ya taimake shi shi yake kokarin ya karya shi to kaga wannan babu musiba daga cikin musibar da take kashe mutane a irin wannan lokaci Allah shi mu tsari an gane ko thumma ataina musa alkitaba tamaman ala alladhi ahsan Allah ce to wa tafsilan li kulli shay sannan shi littafin nan tafsilan ya rarrabe li kulli shay'in ga dukkan komai to ya an ce at-taura ta rarrabe dukkan komai anan am ne alhali ko alqur'ani ya zo da dan su bayanai waɗanda at-taura bata zo da su ba to yaya za a yi anan anan sai mun fahimci cewa am kala uku ne akwai am baqin ala umumihi amin wanda ba a takhsisin sa inna allaha ala kulli shay'in qadir babu wani abun da za a fitar a ciki wallahu bi kulli shay'in alim Allah ya san komai sannan akwai amun makhsus amun wanda za a takhsisin sa an gane ko yanzu nan da aka zo aka ce wato inni wajadtu ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in an ba ta dukkan komai a'a ba komai aka ba ta ba an ba ta komai dukkan abinda masu mulki kila suke sakama da shi tunda da mun kalli ma annabi Sulaiman ai to ita ma ba annabi Sulaiman da da mulki tana da mulki amma wa utiyat min kulli shay ana nufin abinda masu mulki suke takama da shi mun fahimci wannan da kyau ko to sannan akwai amul urida bihi al-khusus amne amma khas ake ake nufi da shi alladhina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum qala lahum an-nas mutane sun ce da su to kaga nan annasu ba ana nufin dukkan mutane ba domin malaman tafsiri sun ce mutun ɗaya ne an gane ko ko ma inna an-nasa qad jama'u lakum ba ana nufin dukkan mutanen duniya ne suka taru ba wasu ne daga cikin su malaman tafsiri suka ce Allah ce inna ma zalikumus shaytan bai ce ulaikumus shayatin ba kenan sai zaman tona ataina Musa alkitaba tamaman alalladhi wato tamaman alalladhi ahsana wa tafsilan li kulli shay'in yana bayani ga dukkan komai wanda mutanen shi suke bukatuwa zuwa gare shi yuhtaju ilai ilaihi fi din inji mai jalalain abinda ake bukatuwa gare shi na addini na al'umma saba na kowace al'umma ba amma alqur'ani ne zo zai yin bayanin komai ga dukkan abinda littattafai suka bari wa hudan ita at-tauran nan shiriya ce an gane ko ko kuma shi hudan annabi Musa dan ya zamanto shiriya ko kuma ya zamanto bi ma'ana ismul maf'ul wa hadin an gane ko mai shiryarwa ne ko kuma ita at-tauran mai shiryarwa ce tare da bayanin da waɗanda suke malamai ko ko shi annabi Musa zai yi bayani wa rahmatan rahma ne ko kuma cikin at-taura akwai shiriya a cikin at-taura akwai rahama ga wanda ya bi umurnin Allah subhanahu wata'ala an gane ko ko kuma maf'ulun li ajlihi dan annabi Musa ya zaman to shiriya kuma ya zaman to rahama gare su domin wanda ya bi annabi annabin nan zai zama sanadiyar samun rahamarsa ko kuma littafin zai zaman to shi dan ya zaman to shiriya gare su kuma dan ya zaman to hanya ta samun wato rahama la'allahum bil wa hudan wa rahma ya zaman to shiriya da rahama la'allahum bi liqa'i rabbihim yu'minun dan su bi liqa'i rabbihim game da haduwa da ubangijinsu ranar tashin alkiyama haduwa da Allah kala biyu ce akwai haduwa da Allah a nan duniya amma ana haduwa da Allah ba a ganin Allah a nan duniya annabi Musa Allah subhanahu wataala ya alƙawarin haduwa da shi ko ba haka ba wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi 'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 layla wa qala Musa li akhihi Harun akhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabila al-mufsidin walamma jaa Musa limiqatina kaga nan haduwa ne da Allah fala takun fi miryatin min liqa'i yana yawa wadansu su fassara shi da abin da ake nufi haduwar shi da Allah subhanahu wataala ko ko lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi Isra'i da Mi'raji mun fahimci wannan da kyau ko to haduwa da Allah a nan duniya wa ikhtara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina amma ba a ganin Allah amma a ranar tashin alkiyama musulmi za su ga Allah subhanahu wataala kamar da ayoyi suka yi bayani to wa hudan wa rahmatan la'allahum bi liqa'i rabbihim yu'minun dan su yi imani da haduwa da ubangiji in sun yi imani da haduwa da ubangiji wannan zai motsar da su su yi aiki nagari wanda za su hadu da Allah wanda kuma duk bai yi imani da Allah ba to Allah ya faɗa mu wanda ba su yi imani da haduwa da Allah ba nan in sun yi imani za su shirya in ba su yi imani ba kuma za su shiga soki burutsu wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana laula unzila alaina almala'ikatu aw nara rabbana allati laqad istakbaru fi anfusihim wa 'ataw 'utuwan kabira إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون الله شيء من الثاني يؤمنون سي إيماني fi'ili mudari'i ne yana nuna za su yi imanin kuma su dage akan shi har ranar da za su haɗu da Allah subhanahu wata'ala har ila abadul abidin da in sun dage akan imanin su sai Allah ce wa hadha kitabun وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه لعلكم فاتبعوه فاتبعوه لعل فاتبعوه واتقوا واتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون wa hada wannan littafin kitabun littafi ne wato shi yasa ba malamai suka ce an kai asusukin summa ataina Musa alkitaba dan a kawo wa hada dan alqur'ani ya zo bayan bayan at-taura to sai malamai suka ce al'ada ce ta alqur'ani in an ce ada ta alqur'ani wato yana yawan maimaita abu akan wannan salon shine cewa in an kawo alqur'ani za a kawo at-taura kamar yadda ya zo a cikin suratul an'am قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين sannan kuma al'ada ce ta alkur'ani in ya kawo kissa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato da ya kawo kissa ta annabi Isa zai kawo annabi Musa zai kawo kissa ta manzo sallallahu alaihi wasallam saboda kamanceceniya ta at-taura ta zo da shari'a mai fadi alkur'ani kuma ya zo da shari'a mafi yalwa da fadi sannan kuma kamanceceniya da irin matsalolin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cin karo da su da yawa sun yi kamanceceniya da matsalolin da annabi Musa ya ci karo da su mun fahimci wannan ko to hadha kitabun wannan littafi ne an gane ko hadha ismul ishara ne lil mufrad asalin shi ha da za sai aka hada su an gane ko wato in guda ne za a ce hadha in mace ce za a ce habi ko habihi duka ana fada an gane ko ibnu malik a cikin alfiya yake cewa بذال مفرد مذكر أشر بذي وذه تيتا على الأنثى اقتصر وذان تاني للمثنى مرتفع وفي سواه ذين تين اذكر تطع بذا إن كتي ذا كده لمفرد مذكر قدا كده أقال يقول بذا لمفرد مذكر أشر بذي بذي كان يتوى هذه sai a kawo ya'un wani bai san sai ya ce a malam ba haka ake cewa ba hazihi ake cewa yi karatu zi da kuma hazihi ti kuma ana cewa ti tikum ti ta ko a ce takum alal unsaq tasir wa zani lil musanna al murtafi idan ya zama to cikin raf'a ne sai a kawo hazani ko hazaini an gane ko murtafi wa fi siwahu zaini taydid qurtuti in kuma ya zama to cikin halin jarra da nasba sai kawo zaini da tayni haka dai ake mu'amala su to wanda bai san su ba kamar yadda muka kawo cikin awi zalikum wasakum ya kamata a ce zanikum zani guda biyu sai aka ce zalikum aka maida shi a matsayin wato al-mufrad wato qadiyya ce ta lugha dan haka dai wa hadha kitabun wannan littafi ne sai malamai suka ce to me yasa wani lokaci sai ai ishara zuwa ga alqur'ani da abu wanda yake kusa wani lokaci kuma sai alqur'ani ishara da alqur'ani da abin da yake nesa me yasa ake yin haka misali Allah subhanahu wata'ala ne yace wa hadha kitabun anzalnahu mubarak a cikin suratu yusuf Allah yace nahnu naqussu alayka ahsanal qasasi bima auhayna ilayka hadha alquran amma a wani wuri sai yace alif lam mim zalika alkitabu zalika alkitabu la rayba fihi hudan lilmuttaqin to me yasa aka haka na ayi ishara na ayi ishara duk da yake cewa shi Allah ba ya cewa abu kaza yana kusa da shi ko yana nesa da shi komai ga Allah subhanahu wataala wato da iliminsa Allah yana kusa da shi mun fahimci wannan to sai suka ce ku ne aka kalla in aka kalli amfanuwar da za ku yi da alqur'ani sai a ce haza in aka kalli ɗaukaka ta alqur'ani da darajarsa sai a ce zalika tilka ayatul kitabil mubin tilka ayatul kitabil hakim saboda ɗaukaka sa da darajarsa mun fahimci wannan da kyau wa hadha kitabun wannan littafi ne anzalnahu wanda muka saukar da shi mubarakun wanda yake mai dimbin albarka mai albarka mai yawa fattabi'uhu to ku bi shi wa hadha kitabun wannan littafi ne me yasa akai nakira sun kace litta'zim nan annakira ba la tufidu tanwi' domin ba littafai daban-daban aka ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba littafi guda aka bashi an yi shi wato litta'zim don saboda a nuna girma na alqur'ani an gane ko sai malaman har da alkur'ani suke cewa wato ana akwai ayoyi guda uku da suke kamanceceniya da juna wani lokaci hafizin alkur'ani zai iya samun matsala biyu suna cikin suratul an'am daya tana cikin suratul al'anbiya ya zamu bambanta su sai suka ce aya ta farko wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladhi bayna yadayhi to kaga daga mubarakun sai musaddiqul ladhi bayna yadayhi mimun kenan anan kuma wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun sai an kace fattabi'uhu kaga fattabi'uhu a cikin suratul anbiya wa hadha dhikrun mubarakun anzalnahu can dhikrun ne ba kitabun ba afa antum lahu munkirun ya kai mai hadda alqur'ani kai hattara wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu da anzalnahu da mubarakun sifofi ne wato na'at ne na alqur'ani ko ko khabar ne bayan khabar domin a larabci ana iya ta'addudul khabar kamar yadda ibnu malik ya faɗa wato malaman lugha suna ganin cewa ana iya ta'addudul khabar in an ce ta'addudul khabar wato suna nufin cewa za a kawo suna to duk sunayen da za su zo bayan khabar matsayin khabar khabar khabar khabar suke waɗansu kuma malamai suna ganin a'a sifofi ne kenan wa akhbaru bi zarfin wato ibnu malik yake cewa wa akhbaru bi zarfi wa akhbaru bi zarfin wa akhbaru bi thnaini aw bi aksara wa akhbaru bi thnaini suna iya yin kawo wa khabar guda biyu in nace muhammadun tali'un musafirun bisnaini kenan au bi aksara ko ina in gara ma ina ƙara to idan ya zama to haka nan ne sai ya zama to danga dukkan habar ne amma waɗansu malamai suka ce a'a tun da shi alqur'ani na kira ne to waɗannan matsayin sifofinsa suke kenan anzalnahu sifa ce ta alqur'ani ana cewa munazzalun kenan ina fata an fahimce ni da kyau mubarakun ita ma sifa ce ta alqur'ani sai suka ce to a al'ada a tsarin larabci abin da ya kamata in za a kawo na'at domin na kira ana mata wato sifofi ne da wato na'at ne ake ake kawo mata bayanta in sun zama to fi'ilai ko kuma abin da zai zo bayanta suka ce a ka'idar larabci ya kamata a kawo mufrad sannan a kawo shibhi jumla an gane ko sannan a kawo fi'ili wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna kaga rajulun mu'minun shine mufrad min ali fir'auna shibhi jumla tunda jar wal majrur ne yaktumu imanahu jumla ce amma a wani lokaci sai a saba sai a kawo shibhil jumla kafin ma a kawo mufrad wa qalu laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim ay ala rajulin azim min alqaryatayn mun fahimci wannan da kyau ko to sannan kuma wani lokaci ana iya sabawa sai a juya a kawo fi'ili wa hadha kitabun sai an ka kawo anzalnahu kahin mubarakun sai aka kawo fi'ili a matsayin sifa kafin a kawo mubarakun da fatan dai an fahimci wannan gurgurdon hali mubarakun shi alkur'ani littafi ne mai albarka mai ɗimbin albarka albarkokin alkur'ani kuma babu wanda ya san iyakarsu amma abin mamaki kash sai dai musulmi gashi suna rike da alkur'ani amma kuma suna wasa da alkur'ani domin wanda ya je ya karatun alkur'ani ko kulliya ta alkur'an ko ya karanta alkur'ani ana ganin shi a cikin al'umma shine mutum wanda bai da aiki ko ba haka ba mutumin da ya karanta abinda Allah ya saukar mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake karantar da shi a cikin al'umma ba dauke shi komai ba ma ana ganin ba bai da ma aiki ne ina fata su ce ne amma wanda ya karanta turanci ko ya karanta faransanci ko ya samu wani certificate a wani ilimi na duniya sai ana ganin wannan shine babban mutum wanda ya ci gaba ina fata an fahimce ni to kaga musulmi suna da wannan ɗabi'a ina ga kafirai musulmi suna da wannan ɗabi'a ina ga kafirran waɗanda su musulmai imani da alƙur'anin ba shi yasa tun manzo na dare annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kai ƙara al'ummarsa, Allah ce wa ƙalar Rasulu ya rabbi, inna ƙaumi ta hazu hazal ƙor'ana mahajura. Tun yana da rai, tun da ransa, ina fata an fahimce ni, malamai suke, malaman balaga ma suke cewa, abin da yake kusa, abin da yake nesa shi ake kira da ya, ko ba haka ba, wanda yake kusa sai a sa hamzatul istifhami, inda ce a Muhammad yana kusa da ni, amma inda ce ya Muhammad ya yi nisa, to ya an kai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda ya fi kowa sanin Allah kuma ya sa harfin nida'i ya rabbi alhali wato annabawa ba a sa musu wannan ya'un ba sannan kuma kafirai ma ba su sa wannan ya'un ba in za su kira Allah rabbi ne suke kawowa amma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a cikin alkur'ani a wuri biyu ya zo ya rabbi kuma na annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam na farko a cikin suratul furqan wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura wuri na biyu wa qilihi ya rabbi inna haula'i qaumin la yu'minun a cikin suratul zukhruf ya akai haka ya fi kowa sanin Allah sai malamai suka cewa babu matsala duk da yake annabawa da kafirai suna cewa da rabbi rabbi buskawo abin nan baya ba rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin rabbi inni zalamtu nafsi annabi Musa faghfir li faghfara la innahu huwal ghafurur rahim wa nada nuhu rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin to ya anka manzo Allah kafirai ma suna cewa rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun sai suka ce saboda manzo ya shiga cikin wani hali irin yadda ga al'umma ta yi nisa da alkur'ani tana wasa da abin da zai kai ta gagaci duniya da lahira sai ya zamanto ya shiga cikin wani halin da har ya kai na kiran Allah da wato da harful jar wanda ke lil ba'id hali na biyu kuma waqinihi ya rabbi inna haula'i qaumun la yu'minun rashin imanin siyasa har yana du'a'i yana ya rab ya rab ya rab saboda halin da ya shiga ba wai dan bai san Allah ba kun fahimci wannan wallahu ta'ala a'lam wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun sai malamai suka ce me yasa aka gabatar da tun in mun ce na'at ne ko khabar ne ma in mun ce khabar wa hadha kitabun anzalnahu an gane ko mubarakun huwa mubarakun to in mun ce kuma na'at ne anzalnahu sifa ce ta alqur'ani wani lokaci sai a ce nazzalna da anzalna me ya bambance su suka ce in an ce anzalna abinda aka saukar lokaci daya nazzalna abinda aka saukar daga lokaci zuwa lokaci me ya hujja su alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum nazzala alayka al-kitaba kaga ba lokaci guda aka saukar da shi ba amma wa anzala at-taurata wal injil lokaci guda aka saukar da su sai waɗansu malamai suka ce to shi a cikin ilmu sarf in an kawo mai alhamza bai da ƙarfi an gane ko in an ce anzala kamar abin ba ana nuna karfin shi ba wato in nace akrama ya girmama in nace karrama ya girmama shi kwarai sai suka bambanta waɗansu malamai suka ce to shi alqur'ani wani lokaci an ce anzalna wani lokaci an ce nazzalna suna da bambanci game da alqur'ani ko ba su da suka ce akwai bambanci inda aka ce anzalna ana nufin daga sama ta bakwai aka saukar da shi zuwa sama ta ɗaya lokaci ɗaya nazzalna daga sama ta ɗaya zuwa ƙasa shekara ashirin da uku wadda sai su ce ayi riwaya ce daga ibnu abbas ba ta da ƙarfi malamai suka bincike suka ce wannan magana babu ta ɗaya daga cikin wato malamai ya yi bincike akan wannan qadiyya da asa na ibnu abbas kadiba cikin majalla ta almajallar shar'iyya ta kuwait wadda suke fitarwa ina ganin daga lokaci zuwa lokaci dr muhammad ahmad abdulaziz aljamal ya sa mata suna ko bincikensa ya sanya masa suna tanazzulatul qur'an ya kawo asar daga ibnu abbas ya nuna sun inganta kuma abu ne wanda babu ra'ayi cikinsa domin ibnu abbas ba zai sani ba in ba ta hanyar wahayi ba cewa an sabkar da alqur'ani daga sama ta bakwai tunda bai zuwa sama ta bakwai ba ko sama ta farko wallahu ta'ala a'lam mun fahimci wannan wa hadha kitabun anzalnahu mubarak mun saukar da shi me yasa aka gabatar da sabkar da alqur'ani akan albarkarsa me yasa saboda kalmomin alqur'ani kowace kalma tana da wani abu wanda yasa me yasa ba a gabatar da sai aka ce dalili daga cikin dalilai wallahu a'lam saboda sabka alqur'ani ana magana ne da waɗanda ba su yi imani da ma an saukar da alqur'anin ba ina fatan fahimce ni ba su ma yadda da alqur'anin daga wajen Allah yake ba balle su yadda da albarkarsa kun fahimci wannan da kyau su ba su yi imani da alqur'ani daga wajen Allah yake ba to ya za a yi su ma yadda da cewa alqur'ani yana da albarka kun san malamai binciken su yawa ne da shi wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun littafi ne wanda yake mai albarka dukkan abinda al'umma take bukata yana cikin alqur'ani ko dai ya zamanto musarrah an faɗe shi ko ya zamanto mustanbat za a yi istinbatin hukuncin sa a cikin alqur'ani sunna kuma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tana bayanin dai alqur'ani su ko malamai suna istinbatin mas'ala daga alqur'ani da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasa matsalolin da musulmi suke suke ciki a yau dukkan su alqur'ani ya ba su maganin matsalolin da yadda za a fita cikin matsala in dai ana son a fita cikin matsala ga sunan Allah ya bayani ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس in banna ta bayyana zunubin da zai zunubin ku shike sawar a kama ku ina fata an fahimce ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ake yi a yanzu tamkarsa kusan an yi masa irin sa a makka an yi musu alhisar an kewaye su ba a sayar musu ba a saye gare su kadiba cikin kutubu sira almuqata'a wadda aka yanke alaka da su ta kowace fuska har ya kai suna wato daukar fatar abin da ke ma kirgi su gasa shi su ci saboda ba a sayar musu ba sa saya ba a aura musu ba sa aure kuma suka fita daga cikin wannan matsala shikenan dan an ce wata kasa ta yanke da ku to ai ba duk kasashe ne suka yanke da ku ba a lokacin ghazwatul ahzab an an samu muqata'a al-hisar al-askari an kewaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafirai a Madina ghazwatul khandaq ita ghazwatul ahzab ko ba haka ba an ce mata khandaq saboda an yi rami ahzab kuma saboda waɗannan mutanen da suka tattaru kuma munafikai na cikin Madina kuma suka warware alkawali kaga a ciki ba dadi a waje ba dadi Allah yake ba da labarin abin da ya faru ya ayyuhal ladina amanu ku ni'matallahi alaikum إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا كوبا كذا العربي أنك زلزلوا كاكا سنبادئ an girgiza su amma da yake imanin su ya fitar da su a makka imanin su ya fitar da su a madina walam mara almu'minuna al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima Allah yake ba su duk abin da ya kubce muku Allah zai baku lokacin da aka je za a yi sulhul hudaybiya bayan an yi shi mi Allah ba da labari لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وبهكذا وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه باكرتنكم نكي باكو نسربا musulmi ku koma ku gane addininku ku bi addininku da kyau Allah zai ba ku mafita amma in babu imani za a samu matsala shi yasa wato umurni guda aka saba na manzo sallallahu alaihi wasallam kuma umurnin Allah aka samu matsala ranar Uhud manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tare da su ko bai tare da su shi ne fayyan halitta Allah su kuma su ne sahabbai mafi alkhairi bayan doron kasa amma da aka saba ma umurni guda kun ga irin matsalar da aka samu ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم أي وعصيتم الله تند كون سابا أمرنا منزو كون وعصيتم الرسول كون سابا أمرنا منزو كون سابا أمرنا الله ديني أمرنا الله شيني أمرنا منزو كون أمرنا منزو شيني أمرنا الله وعصيتم الله ورسوله da kuka saba sai mi sai matsala ta samu hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun wannan yasa matsala ta same ku shi yasa da suke mamakin muna tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam muna muminai muna taimakon addinin Allah ga muhajiruna ga ansar kuma aka yi muna irin wannan kisa sai Allah ya ce a awalan ma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha ku kun yi biyu an yi muku daya musiba ta shafe ku ku kun yi biyu dinta qultum anna hadha kuka ce ta yaya wannan ya same mu Allah ce qul huwa min indi anfusikum fatawa ce ta Allah kai tsaye daga wajen ku ne ku kuka saba dan haka musulmi kada ku ga kafirai sun shigo kasashen ku ana kaza ana kashe ku ana muku wulakanci min indi anfusikum magani kuma in kuna son shi abu biyu ne as-sabr wa taqwa eh ana son taimakon Allah as-sabr wa taqwa bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidukum rabbukum in dai kuna son taimakon Allah ku yi hakuri ku ji tsoron Allah annabi Yusuf duk matsalolin da ya ci karo da su ko ba haka ba da ƴan uwansa suka tambaye shi me sirrin cin nasara قالوا وابنغا فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعه مزجاه فاوفي لنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين وجزء الله kowa gwargwadon abin da zai iya yi a gidansa yi canjin ya fara daga kanka da iyalanka har ya kai ga unguwa ya kai ga gari ya kai ga jaha ya kai ga ƙasa ko ba haka ba sai al'umma ta gyaru amma kawai kowa sai ya zama ne ce a laifin wani ne laifin wani ne shikenan babu zancen gyara kai rustuham kowa ya ce laifin wani ne kenan haka za a tafi babu zancen gyara a kowa yana da laifi kuma kowa ya kawo nashi gudunmuwa ya canza gwargwadon iyawarsa sai Allah ya taimake mu amma in ba haka ba ba za a samu ba don haka dai kun ji kuma ibtila'in da Allah yake ma al'umma kala biyu ne za a ibtila'in ku in ba ku yi sako ba don a ɗaukaka darajar ku shi yasa aka jarrabe annabi ayuba aka jarrabe annabawa ba don suna sakon Allah ba kun fahimci wannan sannan wannan ake kira al-ibtila al-ibtida'i sannan akwai al-ibtila'u al-jaza'i in kuka yi sakon Allah to yanzu mu bibi kanmu shin muna istiqama aka jarrabe mu ana so a ɗaukaka darajar mu ko ba haka ba in ko ba ma sakon Allah ne aka jarrabe in muna sakon Allah ne to mu dawo mu gyara shi yasa sai mu kalli kowane ibtila'i ne Allah subhanahu wataala yake muna Allah ya shiryar da mu wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun mai dimbin albarka ne albarkarsa ta yi yawa sai dai mutane sun gudu na akwai mawdu'i na alqur'ani shine abubuwan da Allah ya ma albarka sai ka dube su a cikin alqur'ani ka hada ayoyi daga cikin su wato subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjidil haram ila almasjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina an gane ko kenan barakna hawlahu balle shi masallacin in ma gefen sa ya samu albarka ai kenan. hausa suka ce wani ya rawa balle dan makaɗi amma ba muna cewa ba a cigaba da kiɗi ko ko yan makiɗa su cigaba da rawa ba haka muke rufi ba an gane ko fi'ili da abubuwan da dai aka yi ma albarka wa barakna alaihi wa ala ishaq kaga an faɗi waɗansu mutane da aka yi ma albarka ana yin albarka ga wuri ana yin albarka ga lokaci ana yin albarka dai ga abubuwa muna fatan Allah ya ba mu albarka sannan kuma malaman luka suke cewa ita ƙasa kanta tana da albarka malamai tafsiri suke cewa wato qul a innakum latakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada zalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayamin sawa'an lis-sa'ilin malaman luga suka ce shi fi'ili na baraka wato yana iya ta'addi da abubuwa daban-daban ana iya cewa baraka alaihi wa barakna alaihi wa ala ishaq sannan ana iya cewa barakahu yayi masa albarka kai tsaye barakna haulahu kaga muta'addi ne kai tsaye kuma an buri kaman finnari ba a ce wato yayi ta'addi da fi wa baraka fiha nan ma yayi ta'addi da fi kuma yana ta'addi da ala hadisi ya zo daga manzo sallallahu alaihi wasallam yana cikin hadisi Abu Huraira wanda idan mutun yayi aure Abu Huraira ke bada labari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance kana idan raffa al'insan idan zai ma mutum wato abin nan barka shi ne raffa'a da ainun ne ba da alhamza ne ba da ainun ba ne domin an ce raffa'a ɗaukakawa ne raffa'a idan ta zawaja lokacin da ya aure ƙala sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce barakallahu laka Allah ya maka albarka kaga ana cewa baraka laka kenan wa barakallahu alaika kuma ana iya cewa baraka alaika kenan Allah ya maka albarka wa jama'a bainakuma fi khairin a wata riwaya ala khairin kaga wannan duka ana amfani da shi sai dai in an ce fi an kalli abin zai shiga cikin ka ala an kalli zai sauka ku akan ka laka an kalli ka ba an keɓance ka abin don kai sannan an ce an yi maka albarka kamar kai da kanka gaba ɗaya ne aka canza ka zama to kana da albarka Allah ya ba mu albarka wannan hadisi hadisi ne ingantacce Sheikh Nasir Din Al-Albani yace wannan hadisi rawahu Sa'id ibn Mansur وكذا أبو داود والترمذي وكذا علي أبو علي الطوسي وصححاه ودن سن إنغنتاشي ko da Tirmidhi an gane ko da Abu Dawuda ko ko da Aliyu Abu Aliyu Tusi da kuma Imam Tirmidhi sune akrab mazkur wa Darimi da Imam Darimi wa Ahmad da Imam Ahmad wal Hakim da Imam Hakim wal Baihaqi da Imam al Baihaqi wa qala al Hakim Albani yace Imam Hakim yace sahihun ala sharti Muslim wannan hadisi sahihi ne akan sharadi na Imam Muslim ba ko idan kuma hakimi yake dacewa ba wani lokaci sai ce sahihun ala sharti wane a zuwa iske akwai matsala wa wafaqahu adh-dhahabi dhahabi Imam adh-dhahabi ya yadda da wannan magana ta Imam al-Hakim sai Sheikh Nasiruddin al-Albani yace wa huwa kama qala hadisin kamar da suka faɗa ne sahihun ala sharti Muslim anan akwai abin da ake cewa shakhsiyatul muallif mutum mai rubutu ya zama to yana da shakhsiyya kaga nan sai da ya kawo duk maganganun magabata sai ce kuma kamar yadda suka faɗa haka yake wannan yana nuna yayi bincike haka in zaka wallafa littafi ba wai ka tattaro kai maganganun malamai ba kai baka gane ina ne aka yi daidai ba ina ne ba ai daidai ba ko kuma idan zaka yi bahasi a jami'a ko na farko ko na biyu ko na doctora ya kamata a gane cewa wuri kaza kai ka gano akwai kuskure ko kana ta'ayidi amma kar ka zamanto kana alqasu wal lasu kamar yadda dalibai suke yi a yanzu shikina a cirato a cirato ko kana gabatar da tafsiri kala ibnu kathir ka wuce baka san shin wannan hadisin ya inganta ko bai inganta ba mi waɗansu malamai suka faɗa bayan ibnu kathir kai baka sani ba kai dai kawai dai kala wani kala wani kala wani an gane ko shakhsiyatul bahith ya kamata wani dalibi shi bincike akan wannan mawdu'i to akwai akhta'ul lughawiyya larabawan yanzu sai ka sun ce maka in kai aure mabruk mabruk malamai suka ce wannan kuskure ne domin asalin mabruk daga barukal ba'iru ne in an ce baruka ya durkusa ba wai ana nufin albarka ba shi yasa wannan khata ne lugawi wanda ke sha'i ya yadu ya kamata a ce mubarak duk cikin alqur'ani babu mabruk na farko suka ce baraka shi ne abu ya durkusa kaga ba zancin durkushi ake yi ba kuma bai da ismul maf'ul in ba an ce al-ardu mabrukatun alaiha ba an durkusa akan ta sai an kawo ala suka ce wannan kuskure ne amma mabruk shine kake gani a kafafen yada labarai da wane ne da wane ne da wane amma duk cikin alqur'ani babu wato baraka da ya albarka sai dai baruka shi kuma a cikin lugha ne barukal ba'id wannan kuskure ya kamata ɗaliban ilimi su nisance shi wani da ya san irin wannan ka'ida in kai kuskure ko babban malami kace sai ka ji ya kece da dariya an gane ko wannan mawdu'i ne na alqur'ani zamu zo akan bayanin shi magana ta gaban mubarakun mai albarka ne sai malamai suka ce to ya ake gane mazahirul baraka abu yana da albarka tambaya ce mai kyau sai eh, ustazu doktor Mustafa Muslim ɗaya ne daga cikin manya-manyan malaman tafsiri na duniya ya rubuta wani littafi sunansa a tafsirul maudu'i ya ce in kana son ka gane mazahirul baraka ya ake a gane abu yana da albarka ya ce to misali ya bada misali daga cikin misalan da ya bayar ya ce ka kalli karnai ko karnuka ka kalli dabbobi saniya a shekara so nawa take haihuwa so ɗaya nawa take haihuwa ɗaya galiban ba ko ai da wuya dai saniya ta hai- ta haihi biyu ko uku ko to kariya a shekara in ta haihu ɗanau take haihuwa akwai mai haihuwa har sha biyu ko to madalla a ƙasashenmu ana cin karnuka ana cin dabbobi ko ba a ci to wanne ne ya fi yawa dabbobi suka fi yawa wannan yake nuna maka albarkar da Allah sanya a cikinsu ina fata kun fahimce ni abu na biyu kuma malamai suke cewa in kana son ka gane abu yana da albarka ko ko bai da albarka to ka kalli dukiya ta riba da dukiya ta halal dukiya ta riba Allah ce yamhaqu Allahu riba yamhaqu Allah yana tauye albarka ar-riba riba duk da yake ar-riba fi zahir ziyada ce ƙari ne shine raba yarbu amma yamhaqu an cire mishi albarka wa yurbi sadaqat Allah yana sa wa yurbi kaga nan fi'ili ne na ƙara as-sadaqat sadaqa ita ko sadaqa a zahiri mice ce raguwa ce mutanen da suke zuwa su ɗauki bashi a banki wani sai kaji an ce ya bar gari ya bar ƙasa dukiyar ba ta da albarka daga farko an samu masu yawa amma ƙarshe babu albarka kuma da hanyoyin al'amuran mutanen da ake cerewa da wannan dukiyar ba su albarka amma ƴaƴan halas sai su yi albarka in kana son ka gane wannan misali na ƙarshe da zan baka kalli iyayenmu masu noma da ƴan boko wanda suka samu babban matsayi da kuɗin noma wataƙila aka biya sadakin mahaifiyarka da kuɗin noma aka ciyar da kai babanku kun kai ku talatin dukkanku babu wanda bai da wani babban matsayi amma kai babban ma'aikaci ne kana ɗaukar kuɗaɗe masu yawa sun limka so nawa game da abin da mahaifinka yake da shi amma iyanka gaba ɗaya in an bincika dukkan baɗaɗi na daga ɗan giya sai wanda an tura shi turai yana can gidajen karowe sai mi sai mi saboda dukiyar ba mai albarka ba ce wanga ba kun mun ce duk ɗan bariki haka yake ba kawai ne zai ce muna zagin yan bariki Allah ya kyauta wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu akwai bayanai da dama amma mu samu dama kawo su fattabi'uhu kubishi kenan didduhu wala tukhalifuhu kada ku saba ma alqur'ani in kun saba ma alqur'ani bala'in duniya zai same ku kafin da lahira in bukutu ba Allah shi mu da tsari fattabi'uhu anan wato sai zamanto akwai mafhumul mukhalafa in kana so kenan kada ku saba ma alqur'ani mafhumul mukhalafa shine kishiya idan ka san wannan a cikin karatu to Allah zai taimake ka mi Allah zai taimake ka da yawa daga cikin abubuwan da baka kawo ba in kai aiki da wannan ka'ida za a fahimce su Imam Shatibi kuna ji ana kiransa mai ilmul qira'at da yazo zai yi littafi to sai ya fahimci cewa in bai yi amfani da mafhumul mukhalafa ba littafin sa sai ya lumka lumka linkin baninkin to sai amfani da wannan ka'ida sai ya ce wa ma kana dhadibbin فإني بضده غني فزاحم بالذكاء لتفطر وما كان ذا ضد دق abin da yake da kishiya to fa inni bi diddihi to na barka da kishiyarsa fazahim biz zaka'i li tafdula ka cika kokolwarka da fahimta don saboda ka samu daukaka wai abin da yake nufi in nace maka wane ya karanta da fatha to misali in kishiyar fatha kasra ne ba na ce maka wane ya karanta da fatha ba to waɗanda ban faɗa ba su sun karanta da kasra ba sai na kawo maka su ba shi yasa yace wa man kana zababin lahu fihi mazhabun fala budda an yusma fa yudra wa yuqala duk wanda yake da babi tunda ya kawo huruf harafi wane yana nufin wane harafi wane yana nufin wane to in zo ga babin da mutum kaɗai ne yake da shi to wannan babu mafhumul mukhalafa don saboda mutum ɗaya ne kenan kada ka ce ra'un tana nufin wane ta'un tana nufin wane da ba haka ba da littafin zai yi tsawo kenan fattabi'uhu kubishi ƙarin ma'anar da za mu samu kada ku saba ma alqur'ani domin in kun saba ma alkur'ani duk inda kuka saba sai kun samu matsala an gane ko wannan ya nuna fattabi'uhu abi alkur'ani kada ayi al-intiqaiyya akwai abin da ake cewa al-madhhabul intiqai madhhabul intiqai ba mazhaba ce ta fiqh ba a ita ce manhaj na mutane abinda mutane suka dauka maka su kuna gane abin da ke nufi ma'ana intiqa shine zabe yanzu ya aka zo musulmi ya suke ma alqur'ani wani idan mai kuɗi ne aka zo wajen zakka sai ce kai zakka da sadaka kullum malaman nan suna wadi kan sadaka da zakka idan malami ne ayoyin da suke magana kan a faɗi gaskiya don Allah baya so su idan mace ce inda ake cewa ai miji biyayya ita ba ta nan ina fatan kuna fahimta ta to idan mai matsayi ne a duniya an gane ko ayoyin da suke magana kan ayi adalci baya son su idan matashi ne ayoyin da suke cewa abi Allah sai ce a'a ni yanzu da saurata to kaga idan aka ce kowa haka zai musulunci to yaushe za a aiki da alqur'ani fattabi'uhu ku bi alqur'ani wattaqu ku ji tsoron Allah subhanahu wata'ala ko wattaqu ku ji tsoron saba ma alqur'ani tunda an ce abi shi la'allakum turhamun dan saboda Allah subhanahu wata'ala ya muku rahama nan la'allakum turhamun dan saboda Allah ya shi muku rahama alhali ku rahama Allah ta hade komai to ya za'i a ce kuma za a yi muna rahama bal hali ko bayan an yi rahama rabbana wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa ilma wa rahmati wasi'at kulli shay sai suka ce akwai ar-rahma al-khassa akwai ar-rahma al-amma rahma al-amma shine rabbana wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa ilma Allah ya muku rahama ya tausaya muku bai halakar da ku ba lokacin da kuke sabawa da abin da ya kama da haka akwai ar-rahma al-khassa ta samun shiriya wato ci gaba a cikin shiriya da samun aljanna domin aljanna gidan rahama ce to in kuna son waccan rahama ta musamman ta daban wattaqu la'allakum turhamuna shi yasa da an kace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin rahama ce amma saboda abin da yazo da shi yasa ba za a halakar da mutane kai tsaye ba wannan rahama ce amma akwai kuma rahama khassa wanda ya bi shi zai samu aljanna an gane wannan kada ka ce ayoyin alkur'ani sun ci karo da juna malam bayani yayi yawa kuma an ce mana lokaci yayi karanta mana waɗannan ayoyin mu samu ladan su an taqulu inna ma unzila alkitabu ala ta'ifatayn an taqulu inna ma unzila alkitabu ala ta'ifatayn min qablina وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل الكتاب لو أنزل, لو أنزل علينا الكتاب علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة وهدى ورحمة فمن لعل أظلم فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون wannan ɗaya ne daga cikin illolin da Allah ya sabkar da alkur'ani wato yanke uzuri ga mutane an taqulu inna ma unzila alkitabu ala ta'ifatayn min qablina larabawa su shigo farko kafin waɗanda za su shigo bayan su dan kada ku ce kenan Allah taqulu inna ma unzila alkitabu ala ta'ifatayn min qablina Allah ya yanke uzuri kada ku ce dan an sabkar da littafi daga waɗansu al'ummomi da suka bace mu wa in kunna an dirasatihim laghafilin mu mun kasance game da karatunsu ko abin da aka ba su na ilimi gafalallu ne au taqulu kenan au Allah taqulu dan kada ku ce law anna unzila alaina alkitab da dai an sabkan muna da littafi la kunna ahda minhum da mun fi su zama akan shari'a faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum wa hudan wa rahma haqiqa bai- wato bayyina hujja ta zo muku min rabbikum daga ubangijinku wa hudan wa rahma da kuma shari'a da rahama faman azlamu wane ne mafi zalunci mimman kazzaba bi ayatillah daga wanda ya karyatar da ayoyin Allah wa sadafa anha ya kange a mutane daga ayoyin Allah ko ko wa sadafa anha ya juya ya ba ya bada baya daga ayoyin Allah sanajizil ladina yasdifuna an ayatina da sannu za mu sakan kama waɗanda suke kange mutane daga ayoyinmu ko suke kauda kai daga ayoyinmu su al'azab azaba mafi tsanani al'azabu sayyi'u kenan asalin maganar bima kanu yasdifun saboda abin da suka yi suka yi suka kasance suna kange mutane daga ayoyinmu ko ko suna kauda kai daga ayoyinmu abin da muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh